بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي ترق وتن ربيع الثاني شكرا تدبو ديد دريه دود أربعين wanda ya dace da sha shida ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na ashirin da hudu a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka a muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah a yau za mu kammala magana dangane da matsalolin suka shafi sallar walaha za kuma mu yi magana akan sujudu shukuri me ake nufi da ita da kuma sujudu tilawa waɗannan su ne karatun zamu yau insha Allah um, cikin matsalolin da ba mu tattauna a kansu ba satin da ya wuce saboda lokaci ƙarishe ne shin ita sallah wala hannan daidai take ne da sauran na filfili da ana son yin su a koyaushe ko kuwa sai da wani sababi ko kuma dai ana so a yi kuma a ɗan ɗauke ƙafa sai a yi akwai maganganu guda um, uku na farko dai akwai waɗanda sun yi magana kawai a yi sallah walaha kamar yadda annabi ya kwaɗaitar kuma aka ga yana yi na biyu akwai waɗanda suke ra'ayin cewa a yi ta amma ana fashi ana so a rinka yin ta ana yin fashi kamar ana yin fashi mutum ya yi zai iya ɗan ɗaukar lokaci sai kuma ya zo yi mana ya ɗan huta ba kullum kullum ba ribban kenan ake cewa akwai waɗanda suke ganin cewa ma ba ra'ayi sallah walha ba sai da wani sababi mana ba a yin ta sai da wani dalili sai da wani sababi duka za mu zo mu tattauna akan maganganunsu da kuma meye magana wacce take ta rinjaye na mun karanta da ku a baya cikin hadisai magabata suna yin sallah walaha ko ba ka bane annabi yana yin sallah walaha illa hadisan da aka ruwaito annabi yana yi an musu wata irin fassara wanda yau za mu ji ga yadda suka fuskantar da fassarar na yin sallah walahar mun sani normal ba sai mun tsawaita zance ba ana yin sallah walaha ko yaushe mutum ya samu dama mutum zai sallarsa amma akwai ra'ayi na biyu da suke ganin cewa ana so a rinka yin ta amma ana fashi ba kullum kullum kullum kullum ba suka ce mustahabi ne tu salla fi ba'd al-ayyam duna ba'd ayita a wasu kwanaki banda wasu kwanakin wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyi daga Imam Ahmad haka imamu tabari ya hakaito daga wasu jama'a na malamai me dalilin su akwai hadisin abdullahi bin shaqiq yace na ce wa aisha mun karanta da ku radiyallahu anha hadisi ne sahih abdullahi bin shaqiq yace na ce wa aisha radiyallahu anha akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha shin annabi yana yin sallah walaha tace la illa an yaji'a min maghibihi sai dai in ya dawo ne daga wata tafiya kenan anan nana Aisha tana bayanin cewa yana yin sallah walaha in yayi tafiya ya dawo kaga ba kullun yake to wannan shine suka ce ya kamata a rinka yi ana fashi tunda shi ma annabin ba kullun kullun yake yi ba wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai akwai wata riwayar Abi Sa'id Allah ya da shi an yace kana sallallahu alaihi wasallam duha annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah walaha yayi cai yayi cai baya bari har ma mu ce kamar baya barinta wani lokacin kuma yakan bari yin sallah walahan kaga ma kaman ma baya yin ta wani ma sai ce ma baya yi wannan hadisin shi ma ya gabata akan sauran nafilfili ma to ita walahan wani lokacin in ya rike mata wuta yana yi yana yi yana yi yana yi sai a ce kamar kullum yana yi wani lokacin kuma sai a ga kamar ma baya yi to ku rinka fahimtar hadisan da ake faɗa dan damar ribar rayuwa shine kai koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji magana ta biyu da suke karfafa zancen su na cewa a rinka yi ana fashi shine ya zama ribban kenan um, daga cikin salaf magabata na kware akwai wanda suka ɗauki wannan ra'ayi kan kan kan su kam lalle in za su yi sallah walaha ba koyo suke yin ta ba lokaci lokaci suke yi um, shuba ya ruwaito daga habib ibn shahid daga ikrima ya ce abdullahi dan abbas a ɗabi'arsa yana yin sallan walaha kwana ɗaya sai ya fashin kwana goma. Kan ibn Abbas yusalliha yawman wa yad'uha asharata ayyam yani salatu duha idan yayi ta yau sai ya fashin kwana goma bai yi ba Abdullahi ibn Abbas Shu'ba ya ruwaito daga Abdullahi bin Dinar daga Abdullahi dan Umar shi kan ma baya yin sallar walahar a wata riwayar da aka ruwaito amma in ya je masallacin Quba ziyara to yana yin sallah walaha kenan kaga ba koyaushe yake yin ta ba sai ya je masallacin Quba sai a ga yayi to yaushe yake zuwa Quba Abdullahi dan Umar kullu sabt duk sati saboda annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa sallallahu alaihi wasallam duk man tatahara fi baitihi thumma ata masjid quba'in wanda yayi alwala a gidan shi sannan ya je masallacin quba ya je yi sallah za a rubuta masa ladan umra cikakkiya ka duba ta garaba sama duk wanda ya alwala a gidansa ya tafi masallacin quba ya je sallah raka'a biyu za a rubuta mai ladan umra sai ka tausaya wanda suke zaune a wannan gari da san wannan falalar ba ko alhazai ko masu zuwa umra da suke kyashin su taka su je ko kuma su ba da riyal goma a kai su je su yi nafilan na raka a biyu su abdullahi dan umar dai shi kam duk sati yana kokari ya ce don ya samu wannan falala kuma Allah ya ba su gashi nan sun tafi ana ta ambatan su da alheri waɗannan matasan sahabbai ne Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar kun ji din ra'ayukansu akan sallah wala kaga shi ma kenan sai in ya je can ne yake akwai wata riwayar daga Sufyan daga Mansur yace salaf magabata suna kin alazimci yin sallar walaha kullun kullun kar ta zama kamar farilla suna yin ta amma wani lokacin suna barinta akwai um, riwaya ta sa'id bin jubair yace inni la ad'u salata ad-duha wa ana ashtahiha mun karanta da su yace ina daina yin sallar walaha ina son ta ina sha'awata amma sai in bari bana yi kullun yace ina jin makhafata an araha hatman alayya ina jin tsoron kada in maida ta ta zama wajibi a kaina dole dole to kaga wannan dai shi ma dai dalili ne da yake nuna ba kullum yake ba waɗannan su ne malaman da aka rawaito kaɗan saboda lokaci da suke yin ta ribban ɗan time by time time to time ke me yasa suke wannan saboda kada a fahimci sallar walahannan wajibi ce kuma ba ratibi ba ratiba sallah ce da annabi ya ce alazumce ta kamar yadda wasu nafilfili annabi ya ce alazumta ba har ma ya alƙawarin za a sawa mutum za a gina mai gida aljanna shi yasa na Aisha take cewa tana yi ita ma amma ba kullum ba kuma ta kita daina kun ji ai daman ta ga muku tana yi tunda ta ce bata ga annabi yana yi ba a kullum amma ya dawo daga tafiya na yi tace law nushira li nushira li abawaya da za a tono min babana da mamana wallahi ma taraktuha tace bazan taba barin yin sallah walaha ba inji na Aisha aka ce innaha kanat tusalliha fil baiti haythu la yaraha an-nas ashe na Aisha tana sallah walaha amma a gida inda ba wanda yake ganin ta kuma daman mata ya kamata a ce suna gaba akan wannan sallah din don ku Allah ya ba su dama suna da lokaci daidai lokacin sallah wala wannan wannan ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku um, akwai waɗanda suke ganin sallah wala za a yi ta ne amma da sababi sai in akwai wani dalili suka ce eh ai annabi ma duk sallah wala nan da yi ta akwai akan sababi yayi wani dalili ne yasa yayi so kai ma idan zaka yi to sai ka yi ta da me da dalili da sababi aka ce sun ce ya yi sallah walaha ranar fatu maka raka a takwas suka ce ya yi wannan nafilar sallah walaha ne a fatu maka saboda dalilin buɗe maka ɗin sababin buɗe makan ya sa yi wannan sallah walahar me yasa suka ce ba a ruwaito ya yi a gidansa guda takwas ɗin ba in ji su da faɗa shi yasa suka ma da abin cewa sunnatul fathi an tusalla indahu thamani raka'at sunnar fatu maka ayi sallah raka'a takwas din nan umara'u sarakuna da shugabanni bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sallah ma an sa mata suna sunanta salatul fathi annabi ya shiga makka saboda fato makka ya raka'a takwas ne shi yasa ake yin ta ma a matsayin mai salatul fathi idan kai ma in ka shiga dan murna da godiya Allah ya ba manzon Allah karfi da dama ya bude maka za ka yi raka'a takwas ɗin nan nafila biyu kai sallama biyu kai sallama sunan ta me salatul fathi salatul duha ne amma an yi ta da sababin wato godiya wa Allah akan fato makka imamu tabarani ya faɗa cikin tarihi daga sha'abi lokacin da Khalid ibn al-Walid ya bude garin Shiyara shi ma sai da ya salatul fathi 8 raka'at sai da ya jera su gaba daya guda takwas sai sallama daya wannan Khalid ibn al-Walid mayaki ne daka da yaje yaki ya bude wani gari sai yayi wannan sallah din dan a nuna ma wannan sallolin da aka yi aka ce salatul duha ne a gidan ummu hani annabi yayi lisabab ne lisababin fathi shi yasa Khalid ibn al-Walid shi ma da yaje ya bude wannan gari ne hiyara yayi raka'a takwas ya juya ta aka ce to ai gashi ummu hani ita kuma ta ce wadhalika duhan kalmar duhan da ta faɗa suka ce eh tana nufin lokacin da yi wannan sallah din lokacin walahan ne ai lokacin ai ita sallar sallah ne normal sallah amma an ari lokacin da ake yin ta ne aka sa mata sunanta duha din ai daidai wannan lokacin ne daga tara ka ce misali a lissafin da muka yi karatun da ya wuce tara zuwa goma sha biyu misali wannan shine ake ce da shi duha yasa ba wuce ma ke cewa lokacin sallar walaha ai sunan lokacin ne ba sallar ce sallar walaha ba su sunan lokacin ne suka ce la anna duha ismun li tilka sala ba wai duha din shine lokaci shine sunan sallan ba to akwai kuma wata sallar ita ma daidai wannan lokacin da annabi ya yi ta a gidan Itban bin Malik sahabi Itban ibn Malik annabi ya je gidansa ya yi wannan sallah din sai suka ce ita ma da sababi ba wai kawai dan annabi yana sha'awar sallar walha bane ba Itman ibn Malik ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ankartu basari ya manzon Allah na samu matsalar ido bana iya gani kuma a bakin gidana akwai hanyar ruwa mamako ruwa kamar kogi yana wucewa ta kofar gidana da kuma masallaci na da nake sallah ina son ka zo gidana ka kawo min ziyara ka yi min sallah a gidana in samu wurin da zan rike shi a matsayin masallaci tunda na samu matsalar gani ga kuma ruwa yana hana ni wucewa manzo Allah ya ce da shi af'alu insha Allah ta'ala zan yi haka din insha Allah zan zo gidanka zan maka sallah ka samu inda za ka yi sallah Allahu akbar yaya aka yi yace wata ran kawai sai na ga manzo Allah ya mun sammako fa gada alayya yazo mun daidai lokacin da ake sallah walha yi sallama ina duba sai na ganshi tare da abokinsa Abubakar Abubakar malam annabi yana son mutumin nan gaya wallahi Abubakar ya dace duk duniya ba aboki babban abokin annabi sai abubakar wallahi ni ma ina son abubakar kuma kuma na tabbatar kuna son abubakar maƙiyin Allah wanda Allah ya kwashe masa albarka wadda tsohuwarsa bata ci sa'ar naƙuda ba shi yake gaba da abubakar yake gaba da abin da annabi yake so na'am Saniyar naini izu masu gari kaji ƙwar'ani ma sai ya kira shi. Ɗayan mutum biyu ne lokacin suna cikin kogo shi da annabi. Allah muna fatan in ka ɗauki ranmu ka kai mu aljanna ka haɗa mu da abubakar. Yanzu muna karatu nake ga ɗalibai na ce ya kamata ku karanta tarihin abubakar ku san shi. Wala in an zage shi ba za ka iya bacci ba. za ka ɗauka wato mai zagin abubakar ba shi da rabo duniya da lahira akwai littafi mai kyau da imam sallabi ya yi babban malamin sirar nan masanin sira mujalladi bolin guda ya akan sai na abubakar in kuma kana so ka more wa karatu ka san waye abubakar ka ji daɗi ka samu littafin sirar alamin nubala na imam zahabi ka ga yadda ya bi bayanin abubakar wallahi to gashi nan dai duk inda annabi zai aikin alheri kaga tare su suna tare a raye kuma a kabari ma suna tare ga manzo Allah kwance ga Abubakar a kafarsa ga Umar din da baka so shi ma gashi shi ma suna tare wuri guda shi kan Umar annabi cewa yayi law kana ba'di nabiyyan lakana Umar da a ce zai yiwu a bayana a yi annabi, to da Umar ne. Da za a yi annabi, da za a appointment na annabi a bayana, ka duba wani matsayi kuma, ya ce to da Umar ne. Allah ya ba shi sufofi sosai na shugabanci. Sai ga shi sun zo gidan Ismail ibn Malik tare da sai na Abubakar. shi itiban manzon Allah ya gayyata amma da manzon Allah ya zo tahowa tun da abokinsa ne tare suke tafiya yana son sa wallahi sai gashi yace sai na gansu tare bayan rana ta fito ta fara zafi kawai sai na ji manzon Allah yana cewa assalamu alaikum in shigo ka ji fa assalamu alaikum in shigo yace tuntunin ne masa izini yace yana shigowa gidana bai ce mun komai ba sai ce aina tuhibbu an usalli alak aw aina tuhibbu an an usalli min baitik ina kake so nayi maka sallah din a gidanka ma'ana abin da ya kawo shi kenan ina ne ina ne ina zan maka yace sai na nuna masa wurin da na tanada nake so ya je min sallah a wurin yace sai ya tsaya kawai sai abubakar ya tsaya shi ma a bayansa sai ni ma na zo sai muka yi sahu a bayansa kawai sai muka je ya kabbara ya yi karatu ya yi sallah raka'a biyu ya yi sallama mu ma muka yi sallama haka buhari da muslim suka rawaito wannan hadisin da cikakkiyar ma'anarsa allah ya rahama wannan jama'a wannan sallar ta walaha a gidan Isbani bin Malik to shine asalin wannan sallah da kuma asalin kissarta ita sallah walaha din duk da muke ta magana ana ta jujjuya hadisin wasu malamai suna taƙaice shi suna kawo shi shine ake cewa subhatu duha aka ce yaya maganar cewa nana Aisha ta ce annabi baya yi sai ya dawo daga tafiya suka ce yau ai wannan ma shine yake nuna cewa sallah wal hadan sababi ne ake yin ta yanzu wannan kisa Ibn Malik suka ce sababin da yasa yi ta dan ya je gidan Itban ne kuma nema aka yi shi su so suke ce da kai ita sallah wala ba a samu annabi a ra'ayinsu annabi yayi ta haka kawai ba dole sai da sababi haka suke ta lankaso hadisan suna bayani suka ce wannan hadisin ma da ya nuna cewa sai ya dawo daga tafiya ai babban dalili ne da yake nuna cewa sai da sababi ake kai ma an ka dawo daga tafiya sai ka yi sallar walaha daman sunna annabi in ya dawo daga tafiya yana farawa da masallaci sai raka biyu wannan shine shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sallah kuma nana Aisha ta ba mu labari ga ida abin da ta gani amma ita ma ga abin da take yi Allah ya kara mata yarda to daga ƙarshe Ibn Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad yace wa man ta'ammala al-ahadith al-marfu'a wa athar wa athar sahiha duk wanda ya lura da hadisan nan ingantattu daga annabi da kuma maganganu ingantattu zai ga cewa la tadullu illa ala hadha alqawl duka hadisan nan suna bayani ne akan annabi ya sallallahu alaihi wasallam da sababi ne yace to akwai hadisai da annabi ya kwadaitar da yayi wasiya a ciki yace ayita abin da ya inganta hadisin abi huraira da abi zar duka hadisan la yadullu ala annaha sunnatun ratiba li kulli ahad hadisan ba sa nuna cewa sallar walha sunna ce rakiba dawwamammiyar sunna ta kullun kullun kamar nafila azhar ko nafilar bayan magariba a'a wai kuma akan kuwa a'a manzo Allah dai yayi wasiya wa Abu Huraira ne da wannan kenan Abu Huraira yake bance masa wasiya yace da shi gashi yace a maimakon qiyamul layli in yana da matsalar qiyamul layli to ya lazanci sallar walaha mun karanta da ku satin da ya wuce annabi ya ce da shi kare wasa da walaha to canji ne na kiyamun lailinsa to kaga shi ma wannan sababi ne in ji ibn al-qayyim Allah masa rama saboda wani zai iya tambaya ce ah to me yasa me yasa annabi ya ce da Abu Huraira ya keɓance shi ya ce na hore ka da sallah walaha wani zai iya tambaya ka san me yake faruwa shi abu huraira ya zaɓi a rayuwarsa ya zaɓi gaba ɗaya darasinsa na hadisi memorization na hadisinsa da mudarasar hadisan da ya haddace ya riko daga manzo Allah dare yake ɗauka yake amfani da wannan akan ilimi so baya iya tamu yayi qiyamul laili ya shagaltu da karanta hadisinsa sai sa kaji yanzu bini-bini kaji an ce an abi huraira ai zama ya gyara su ya kimtsa su warai kuwa da abin da baka gyara shi ka kimtsa shi ka tanade shi ba lokacin da aka zo nema ba za a samu ba to ya shagaltu da wannan harkar hadisin shi sa baya iya tashi yayi sallah da daddare kuma annabi ya ga sallar daren nan tana da muhimmanci gare shi sai ce to shikenan ya lazimci sallah walaha Allah sa kun gane kisar hadisin malamai kenan duk abin da aka faɗa sai sun kwakwalo sun gano yaya yake shi yasa yake ce da shi kuma in za ku tuna a cikin hadisin yace da shi kakka yadda kai bacci sai kai wuturi saboda ya san yana shagaltuwa da karatun hadisinsa sai ya ce da shi wa Allah ta nama wa Allah kada ka yadda ka yi bacci sai ka yi wuturi to an ce wannan wuturi saboda ba zai samu damar ya kiyamun laili da aka saba ana yi ba amma kar ka manta wannan umarnin bai umarci abubakar da haka bai umarci umar da haka ba da sauran sahabbai to wannan shine a takaice dangane da abin da yake da muhimmanci mu gane akan sallar ita walha ko to bari mu dan daga kafa mu shiga wani karatun na biyu shine sujudu shukri ku koma cikin littafin ku za ku ji malam yana cewa وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد وربما قال في سجوده سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بهوله وقوته karatu biyu ne anan bari mu dauki rabin yana cikin shirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da sahabbansa sujudi shukuri inda tajaddudi ni'matin tasir ko tasur yana yin sujjada wata sujjada ana ce da ita sujudi shukuri lokacin da aka samu wata ni'ima ta farin ciki da ta faranta mutum awin difa'i niqmatin ko kuma kaucewar wata ni'ima anan abin da nake son ku da shi ku gane shi ne kenan meye sababin yin sujudu shukuri sujjadar godiya wa Allah sujudu shukuri ba ta da buƙatar alwala kamar yadda wasu malamai suka faɗa sujudu shukuri a koyaushe ana yin ta wata sujjada ce guda ɗaya da zaka kafa goshinka dan nuna wa Allah godiya akan tajaddudi ni'matin wata ni'ima da Allah ijaddada maka dan dama dan adam normal rayuwarsa yana cikin ni'ima to sai Allah ya kawo maka wani abin jin daɗi take sai ka faɗi ka kafa goshinka a ƙasa kai su jira ko da ka sa farar babbar riga ta sha guga ka san barin gaya muku wani barin dan barin ce na dan saki layi ba wallahi wata ran aka zo ana mun wata fatawa da ta bani mamaki kwarai da gaske wani bawan Allah ne wala aka ce idan ya zo in ya tafi ofis baya yin sallah za a zo azhar kuma aikin nasa azhar la'asar duka amma baya fita sallah wasu suka kasa hakuri su suka mai magana sai ce wallahi shi matsalarsa da sallah ruku'i nan da sujada eh wallahi yace ba wai kuma wani abu ba saboda yakan wanke kayansa ya musu taci ya guga mai kyau to in yayi ruku'in nan suna nadewa hannun riga kuma in yazo alwala sai ya nade hannu so stacin zai ta abin da sai squeezing haka in yazo sujada ya haɗu a sahu a mammatse shi yace shi yasa gaskiya ai masa uzuri shi ba zai fita sallah jam'i ba in ya koma gida in ya cire kayan in ya tashi daga aiki in ya cire kayan ya rataya anga to sai ya sa kayan da zai sallah sai ya rama sallolin ba wai baya yi bane kana dauka shi kafiri ne ba kafiri bane ya Allah Allah Allah mai khalqu Allah to wani ayi na jin baya bukatar wani taliki ma kuma malam kakkai mamaki jahilci ba abin da ba zai haifar mutum ba to ana yin na faɗi wannan ne saboda irin tunanin waɗannan mutanen in wata ni'ima ta zo maka gau aka baka labarin wani alheri ya zo maka sunna ne an sunnanta a duk inda kake ko akan mota ne ka sauka ka tsaya ka faɗi ka kafa goshinka a ƙasa ka yi wa Allah godiya tana da fa'ida kuma ka sani dole in kai sujudin ka da ya taba ƙasa dan ba sai ka nemo sallaya ba kuma a'a so ake ka tirsa ta goshin a ƙasa ka ce ya Allah na gode maka har addu'ar da ake zamu faɗa ko kuma indifa'i liqma Allah ya kautan maka da wata fitina wata musiba wani mugu ya rike muku wuta yana nan yana nema sai sai ya mulke ku a dole Allah ya baka labari Allah ya kada shi sai ka zuba babbar rigarka a ƙasa ka yi sujjada ka yi godiya wari Allah yawanci mantawa muke in muni abu ya same mu na alheri ko wani musiba Allah ya kautan mana sai mu rasa me zamu yi babban abin da zaka fara yi shine ka kafa goshinka a ƙasa ka yi wa Allah godiya saboda ya baka wani alheri da kake nema ko baka nema ba ya baka ko kuma kai kafa goshinka a ƙasa ka tursasa shi kai godiya ko ba alwala ka yi wa Allah godiya saboda ya kautan maka da wani bala'i da da ya dame ka yake tunkara ka so wannan shine sababi ko dalilin da yasa ake sujudu shukri dan Allah yan uwana amfanin karatu ai aiki da shi yana daga cikin shirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sabbansa da ya koya musu idan Allah ya ba su wani abu wata ni'ima wadda ke tasur za ta faranta musu rai ko kuma aka kautar musu da wani bala'i to suna yin wannan sujada kamar yadda riwaya ta zo a cikin musnad daga Abi Bakrata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa idza atahu amrun yasurruhu in wani abu mai farin ciki ya zo masa kharra sajidan shukran lillahi ta'ala sai ya fadi yana mai sujada dan yayi wa Allah godiya haka Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin Nana Aisha ta faɗa tace wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda riwayar ta zo daga Abi Bakar ta shi ma um wani mai bushara ne ya zo yi masa bushara bushairi ake ce da shi ko mai bushara ya zai masa bushara akan wata rundunar yaƙi da ya tura ta ci nasara a lokacin na na aisha take cewa kansa yana kan cinyata kawai sai naga ya tashi ya miƙe kawai sai kuma ya kafa goshinsa a ƙasa take daga bashi labarin ba magana ya je alwala ko ya kalli gabar ko ya kalli waye kawai sai ya kafa goshinsa a ƙasa yana godiya so sai kuma yake tambayan shi um, ake ba shi labarin abin da ya faru sai yake cewa mai ba shi labarin sai yake cewa sai dai kuma mutanen garin sun sanya matarsu wata mace daga cikin mata ta zama ita ce shugabansu ku ji wannan maganar riwayar imam ahmad kaga ya farin ciki a can an ci nasara a yaƙi ko sai mai bashi labari yake cewa to kuma mutanen sun sanya mace ta zamanto shugabansu sai ya ce kash al'ana halakatin rijal idan a ba'atin nisa ya ce halakatin rijal idan a ba'atin nisa sau uku ya ce yanzu ne maza za su halaka duk lokacin da maza suka zamanto jagororinsu mata mace ce shugabansu to sun halaka a wata riwayar annabi cewa ya la yuflihu qaumun wallau amrahum ra'a duk mutanen da suka miƙa mace ta zama shugabansu wannan babbar wilaya kenan alwilayar amma akwai yan ƙananan abubuwa waɗanda malamai sun sharhin hadisin suna nufin ba ba ɗan ƙaramin shugabanci babban shugabanci na al'umma a danƙawa mace manzo Allah ce waɗannan mutane ba za su rabauta ba amma wannan nan hadisan yan women right masu neman yanci mata ba sa son su kuma suna samun malamai da suka dace da ra'ayinsu suna musu tawilin su ba za a faɗa ba da haka duk abin da namiji yayi mace ma za ta yi saboda sun ginu akan wannan amma a ka'ida haka annabi ya faɗa kuma shine mai shari'a haka gada ya ga dama ya faɗa akwai dalilai kuma masu tarin yawa daga nan har asubahi ba za ma a gama gaya maka su ba ita ma kuma ita kanta mace din ta sani ko bautar Allah fa bautar Allah da Allah ya dora wa kowa ya sallafa mace ba ta iya yin majoratin mata ba za su iya sallafa wata cikakkiyar sallah ba sai al'ada ya zo mata ita ma ta san rauni ne amma an mata afuwa azumi da kake gani inda za a wata cur sai dai ta daina al'ada ko bata fara ba ba za ta iya ba dole ta gaji wallaili idza yarsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta Allah ya raba shi yasa aka ce su su zauna a gida su dafa muku tuwo su kula da tarbiyya ko kuma ku je ku dauki magirbi da gatari ku je ku faskare ku nemo abinci ku kawo ku je noma ku kawo musu ku ba su kuɗin kitso ku ba su na saka takalmi ku ba su na ku musu wanki ku musu guga ku gina musu gida ku gyara musu ɗakin su su kula da yara ko kuma ku fita ku je ku nemo haka Allah ya riga ya raba so harkar shugabanci nauyin shugabanci kwatsamniyar shugabanci da wayewa da sauransu wala mace da ba ga Amerika ba ba nan su da suke magana akan yancin matan ba ga wannan wa cike da suna Clinton da ta zo ba wallahi sai da manya-manyan arnan kasan suka samu suka dakile ta researches bincike bincike ya nuna cewa kawai suna ganin mace ba za ta iya musu ba me yasa sun kansu tana da rauni ba su barta ba sai suka ba Trump kuma ku auna kasashen nasu na duniya gaba ɗaya guda nawa suka ɗauka suka ba mata guda nawa ne ba su da yawa duk ihun da suke suna cewa musulmi sun danne hakkin mata sai ku tambaya su yahudawan ƙasa nawa suka bayar suka ba wa mata su zama shugabanninsu gender where is gender equality ina gender equality ne to haka annabi ya faɗa wannan ribar kafa ce ku kula ku mai da hankali saboda na san akwai 'yan siyasa akwai 'yan ra'ayi akwai 'yan kaza 'yan kaza 'yan kallabi tsakanin rauna ki yi haƙuri ajiya ki zauna a gida ki yi abin da ya dace da ke yawwa nan sun baki dan wani abu dai da ya dace da ke da mata can ku je ku karanta amma kina neman gwamna ko shugaban ƙasa wallahi ku karfin ki ku yi haƙuri ba ni na faɗa ba haka abin yake in ban faɗa ba ma ƴaƴana da jikokina da waye za su zo su faɗa amma haka abin yake ko da ba daɗi yanzu ba ba a faɗa wannan magana fa tana da wahala ne ƙwarai da gaske ƙwarai ba a faɗa don akwai malamin da ya faɗa a wata ƙasa zo sai yana gama aka aka zo aka tafi da shi ya aka haka amerika tana ta magana a daidaita abin da kai kana mana kwaba wallahi ko haka suka gaya masa ce wannan magana annabi ka fahimce ta kai a gida haka haka ka fahimta ka fahimta a gida amma ka gaya duniya a ji abin nan ina bai zai yiwa amerika sai ta fushi da mu saboda ta mai da ku ba a yi su su ɗauka su ma matar mana me yasa ko difiti ba su bata ba Allah shi sauƙaƙe to in kun fahimce ni kenan annabi ma yayi wannan kenan sujadar ko sallallahu alaihi wa sallama akwai riwaya ta ibnu maja daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana aka bashi bushara da wata haja wato wani abu da ya faru mai ban sha'awa hadisi hasan take annabi ya fadi yana mai sujjada kawai wa karra sajidan imam al-baihaqi shi ma ya rawaito da isnadi abin sharadin imam al-bukhari ali bin abi talib um, ya aika manzon Allah ya rubuta mai takarda aika masa cewa wani sarki ana ce da shi hamdan ya musulunta ana gaya wa annabi hamdan ya musulunta kawai kharra sajidan sai ya fadi yana mai sujada shine sujudu shukri nake ta gaya ina justifying ne sujudu shukri ne ma'ana kaji abubuwan farin ciki suna samu annabi yana amma kai ka taba yi dan sunna ahlus sunna ko dai ahlus umma ne ba ahlus sunna ba aiki jama'a aiki kuma na san abun farin ciki ya taba samun ka wani yayi a cikin mutane sai aka tsaya ana ta kallon sa kaga wannan sujada yake yi da ranar Allah ba lokacin sallah ba wani alheri ne zo mishi kuma yake wa Allah godiya ya je makaranta ya faɗi yana mai sujjada sallallahu alaihi wa sallama yana cewa assalamu ala hamdan assalamu ala hamdan farkon hadisi yana nan cikin sahih bukhari wannan shine cikin tansa da isnadin sa a wajen imam al-baihaqi malamai suka ce hadisi ne hasan a wata riwayar a musnad hadisin Abdurrahman ibn Auf manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi masa bisharar wani abu na farin ciki kawai sai aka ga ya faɗi ya sujada bisharar shine an gaya masa Allah ya ce mala'ika ya gaya masa man salla alaika sallaitu alaihi duk wanda ya maka salati ni ma zan masa salati Allah ne ya ce a ga manzo Allah ga bishara duk wanda ya maka salati a cikin al'ummarka ya maka salati salatinka ni ma zan masa sallama zan mai salati sannan duk wanda ya maka sallama sallamtu alaihi zan yi masa sallama shi ma riwayar Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin a musnad ɗinsa malaman hadisi suka ce hasan ne bi shawahid kamar yadda ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad akwai wasu hadisan suna nan ba za mu iya faɗan su gaba ɗaya ba akwai riwayar ibn majah daga sa'ad bin abi waqqas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala wata ran kawai sai aga ya faɗi yana mai sujada sau uku ma wannan kan yi sujada yayi sujadan nan yayi addu'a ya dada yin sujada yayi addu'a ya dada yin sujada yayi addu'a yace ni na roki ubangiji na ne inni sa'altu rabbi wa shafa'tu li ummati na roki ubangiji na kuma na nemi ceto wa al'ummata sai ya bani ceton sai ya bani ɗaya bisa ukun al'ummata sai na faɗi ina mai sujida shukran li rabbi dan yin godiya ga ubangiji na na dada kaina na dada kaina na dada roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ne addu'a ma al'ummata ya dada bani wani bangaren kuma as-sulusu sani na dada faduwa ina mai sujada na dada daga kaina na dada roƙon Allah al'ummata da yana ta roƙawa al'ummata alheri ya bani as-sulusul akhir akhar shine sai na dada faduwa ina sujada ga ubangiji na tabaraka wataala haka abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul jihad babu sujudi shukr sai dai waɗannan malamai sun faɗa wannan riwaya tana da rauni saboda akwai wasu mutane guda biyu majhulani Musa ibn Uqba az-Zam'i sayyul hibz ne da shi da wani a ciki masu rauni ne to waɗancan hadisai da muka ainihin ambato muku kifaya ga hadisin kisar Ka'ab wanda Imam An-Nawawi ya kawo a cikin Riyadus Salihin Ka'ab lokacin da bishara ta zo masa an dauke masa wuta ba a masa magana Annabi ya ce jira sai abin da Allah ya akan sa ana bashi labari hadisin Imam Bukhari faduwa yayi sujjada ya kafa goshin sa a ƙasa haka Imam Ahmad ya ruwaito hadisi ingantacce a akwai wani wanda yake mugun mutum ana ce da shi sudayya Ali bin Abi Talib yayi sujjada lokacin da aka bashi labarin an kashe wannan cikin khawarijawa ne sudayya an kashe shi Ali yace an kashe sudayya shi ai kware da gaske an kashe shi kawai sai Ali bin Abi Talib ya fadi yana mai sujjada sujudu shukr kaga sun je makaranta sun sha karatu aiki suke ta yi ba yawwa saurani da kai um zan rufe da sayyidina abubakar din da yadda nayi magana ɗazu a kansa sayyidina abubakar lokacin da aka ba shi labarin an kashe musailama musailama tulkazzabi abin da ya fara yi sujudu shukuri ya kafa goshinsa a ƙasa yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya haka imamul baihaqi ya ruwaito wannan hadisi almuhim abin da yake nuna mana yana nuna mana idan alheri ya same ku kuyi sujjada idan wani mugun abu ya kauce muku kuyi sujjada dan yawa Allah godiya sunanta sujudu shukuri don Allah ko wanda bai gane sujudu shukuri ba to khuduha sunna mu dauke ta a matsayin sunna mai aiki da ita abu na karshe zamu rufe da shi shine sai magana sujjada tilawa ita kuma wannan masu karatun Qur'ani da Allah ya ba su dama to akwai wasu sujudodi da ake ana kafa goshi ana yi wa Allah ana addu'o'i ana roƙon Allah sannan malaman fiqh suna faɗa a baya su ji shukurin nan ba sai in an yi alwala yayi amma ba sai an mata alwala ba ita kawai koyi shi kuma ba sai an kalli gabar ba ko ina kalla kawai ko kana kan abun hawa ne ko kana ƙasa ko kana kwance ko kana zaune da alabari ya zo ma kawai ka kafa goshinka a ƙasa ka gode wa Allah karka damu wannan alherin da ya baka ya fi kudin umar da zaka rasa an ka bata rigarka in kuma Allah ya taimake ka a gefen ka ko ta ishin fuda sai ka dan matsa ka kafa goshin a nan gurin amma wallahi ka tursa ta goshin nan a ƙasa shi zai nuna cewa kana yi wa Allah godiya babu komai zai bada kudin sabulun za a wanke yana cikin shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan marra bi ayati sajadatin kabbara wa sajada in yazo zai wuce ta wasu ayoyi da zamu zo mu faɗe su yanzu insha Allah yakan yi kabara ya sujada wa rubbama qala fi sujudihi sau da yawa annabi ya sujudu tilawa din yana cewa sajada wajhi lil ladhi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu ya suranta ta yi kamanta ta fuskata ta yi sujada ga wanda yake sham'a shaqqa sam'ahu ya yankawa fuskata jinta ya yanka mata ganinta bi haulihi wa quwwatihi da dabararsa da kuma me ƙarfinsa tabaraka wa ta'ala wannan hadisin Abu Dawud ne ruwaito shi da Imam Tirmidhi riwayar na na Aisha ولم ينقل عنه أنه كان يكبر للرفع من هذه من هذا السجود ba a nakalto daga gare shi ba shi manzon Allah sallallahu alaihi cewa yana yin kabbara wajen dagowa daga wannan sujjada ta tilawa sujudu tilawa wancan sujudu shukuri mun gama da ita yan uwa yanzu muna sujudu tilawa sujjada da ake yin ana tilawa qur'ani to ba a nakalto ba cewa in yazo zai dago yana yin sujjada amma yana yin Allahu akbar yace wala tashahhud babu tahiyya wala sallama albattata baya yin sallama kuma wacce sujada ba sallama wannan ma ita ma ba a sallama kwata kwata shine albattata wa sahha anhu annahu sajada fi tanzil ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada a cikin suratul sajada shine at-tanzil wajen inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun aya ta goma haka a cikin suratul sad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sujjada aya ta 24 wa zanna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab wannan annabi ya sujjada a cikin iqra annabi ya sujjada aya ta 19 kalla la tuti'hu wasjud waqtarib akwai sujjada nan gurin a cikin suratul najmi manzon Allah yayi sujjada aya ta 62 fasjudu lillahi wa'budu aya karshe ce ko haka idza idza sama'un shaqqat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada a aya ta 21 wa idza quri'a alquran wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun annabi duk ya sujada a cikin waɗannan wa zakara abu daud imam abu daud ya ambata daga amr bin al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a 15 sajada manzo Allah ya karanta aqra'ahu kai annabi ya koya masa 15 wato sajada sujjada sujjada a cikin qur'ani sun kai 15 minha daga cikin su salatun fil mufassali guda uku daga cikin al mufassal ne al mufassal sune surorin da suke daga suratul hujurat zuwa ƙasa ko daga suratul qaf zuwa ƙasa wato su ayoyin su surorin alqur'ani gaba ɗaya malaman ulumul qur'an sun kasa su kashi kashi kamar haka kashi hudu akwai aftiwal ana cewa aftiwal akwai um, almi'un almi'un daga mi'a almi'un aftiwal almi'un akwai almasani almasani almasani akwai al-mufassal waɗannan su ne kashe-kashen ƙur'ani guda hudu al-tiwal al-mi'un al-masani al-mufassal idan an ce al-tiwal surori ne guda bakwai su ne al-tiwal dogayen surori na al-ƙur'ani guda bakwai sunansu al-tiwal da bakara da ali imran da nisa'i da ma'ida da al'ami da arafi da da tauba amma akwai ba ni sunan shi um, wannan surar da take tare da da tauba din nan al-anfal al-anfal da tauba haɗe ta suke a matsayin sura ɗaya kawai yawa to waɗannan su ne ake ce da su at-tiwal akwai al-masani okay al-mi'un kai almi'un duk surar da ta wuce aya ɗari ita ce almi'un cikin almi'un in ka duba ayoyinta in dai sun wuce ɗari to su ne almi'un daga mi'a ne akwai wato almasani almasani wanda suke ƙasa da ɗari surorin da suke ƙasa da ɗari wai ana yawan maimaita su an gane ko almasani su ne allati talil mi'un almi'un daga ɗari'i sama almasani wanda kuma daga ɗari'i ƙasa akwai almufassal su ne tun daga suratu qaf zuwa nas ko suratu hujurat zuwa nas wannan shine kashe-kashen alqur'ani surorin alqur'ani da malamai suke yin bayani to shine aka ce a cikin wato surorin da annabi ya karanta wa wannan bawan Allah amru bin al-as akwai guda uku a cikin al-mufassal na ga muku menene surori al-mufassal yawwa malaman ulumul qur'an duk sun san wannan ma'abuta qur'ani wa fi suratul hajj sajdataini haka annabi yayi sujada guda biyu a cikin suratul hajj um kamar yadda mai risala shi ma ya kawo alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi ne ko wannan sujjada ce mai zaman kanta duk da akwai sabanin malamai na fiqh akan wannan adadi wataƙila wani zai iya jin abin da ba shi ya karanta ba a cikin littattafansa um annabi yayi a cikin suratul hajj tabbat bayan wannan malamai suna bayani cewa ɗabi'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai zo ya wuce ta sujjada a sallah ne ko a wajen sallah to yana yin sujada amma a sallah ba kullun yake yi ba kada liman ya ce duk lokacin da ya zo karanta sura mai sujada sai ya wannan sujada wata rana sai na umar ya zo yana musu yana yin sallah yayi sujada da ya zo wata rana zai kawai sai ya ƙi yiwu aka tafi sai aka bai yi ba sai aka dawo bayan an gama ya ce na yi ne don nuna muku ba dole ba ne ba kuma kullum ake yi ba akwai kuma riwayar da ta nuna wata rana annabi ya zo karanta ko shi ko manzala ko umar ne yana kan mambari ma sai da ya sauko yi sujada manzo Allah yana yin kabbara sai ya sujada kabbara wa sajada yana Allahu akbar amma ibn qayyim ya ce mana ba a ruwaito in yazo dagowa yana Allahu akbar kenan kaga liman in yana yi mutane sallah in in ya zo zai sujada zai ce Allahu Akbar ya tafi sujadar irin ma'ana kabar in ta sujada ce to idan ya zo dagowa sai dai ku ji karatu kurin an fahimta ko yawa kuma annabi yana karanta wannan addu'a da muka faɗa kamar yadda malamai suka yi bayani akwai wasu ruwayoyin ma Allahumma htut anni biha wizran واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود kamar yadda ibn Abbas ya rawaito daga Tirmidhi da Ibn Majah da sauransu sai mala yake cewa wa amma hadith ibn Abbas annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yasjud fil mufassal منذ tahawwal ila al Madina hadith Abdullah ibn Abbas yake cewa manzo Allah bai yi sujada a cikin al mufassal ba kun san meye mufassal wai tun da ya koma Madina bai yi sujada al mufassal ba wannan fa huwa hadithun da'if da aka ce ya koma Madina bai a cikin mufassal ba da'if ne fi isnadihi Abu Qudamah al Harith ibn Ubayd wala yuhtajju bi hadithihi wannan mutumin ba a kafa hujja da hadisin sa wa allahu al-qattan bi bi matar al-warraq al-qattan ya illa tashi akwai wani mutum matar al-warraq shi ma mai rauni ne wa qala kana yushbihu fi su'i al-hibz muhammad bin abd al-rahman ibn abi layla wajen mummunar haddasa baya iya rike abubuwa yayi kama da muhammad ibn abd al-rahman ibn abi layla wa iba ala muslim ikhraj hadithahu kuma an aiban hadisihi ikhraju hadisi an aibanta wa imam muslim me yasa ya fitar da hadisin wannan mutum yana da mummunar hadda amma yace wala aiba ala muslim fi ikhraji hadisihi li'annahu yuntaqa min ahadisi hadha ad-darb ma yu'lamu kuma ya'lamu annahu hafizahu eh an yadda yana da mummunar hadda imam ibn qayyim yace ba za a aibanta wa muslim dan ya fi hadisin sa ba amma ana zaba ne malaman hadisi suna zaba hadisin da suka tabbatar ya haddace ya dace da sauran abokanansa ana karba ina fata na fahimta kama yutrahu min ahadithi thiqati ma yu'lamu annahu ghalita fi amintaccen mutum thiqa ai yana iya ruwaito hadisi a gane ya dan yi kuskure a ciki duk da amincin sa sai a jefar da hadisin sa ba za a dauka ba to haka shi ma wancan yana da sayyul hibzi in an tabbatar da hadisin ya haddace ana da tabbas za a iya karban hadisin sa fa minan nasi man sahha jami'a ahadithi haula thiqat daga cikin mutane malamai akwai wanda ya inganta hadisin waɗannan amintattun mutane duka da wanda ya kuskuren da wanda bai yi ba wa minhum man da'afa jami'a hadisi sayyi'ul hibzi ko kuma wancan akwai kuma wanda suka raunana mai hadisin sayyi'ul hibzi duk wanda yake da hadisi kuma yana da mummunar hadda to ba a karban hadisin da'ifi ne malam yace fal aula tariqatul hakim wa amsala wa amsali abin da yafi dacewa abu hanyar imam al hakim wa saniyatu tariqatu ibn hazm na biyu kuma hanyar ibn hazm ne wa ashkalihi wato wanda suka raunana din وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن hanyar imam muslim kuma ita ce hanyar wato limaman wannan sha'ani so wanda yake so a malikiya sun ka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada a kamar yadda yazo a cikin risala a waɗannan wurare da muka faɗa idan sama'un shaqqat da iqra bismi rabbikal ala akwai riwaya da tazo a araf yayi ar-ra'd yayi an-nahl yayi suratul isra'i banu isra'ila yayi suratul maryam yayi suratul hajj yayi suratul furqan ma yayi suratul naml yayi suratul sajada ma akwai sujada suratul sad akwai sujada a cikin hawamim dinnan amim amim akwai masu sujada duka annabi yayi kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe wajen bayani Allah kai mana afuwa wani sati insha Allah za mu yi bayani akan sallar juma'a da tarihin sallar juma'a asalin sallar juma'a da falalar sallar juma'a da abinda annabi ya karantar da musulmi akan sallar juma'a insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh